الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبع سبيله باحسان الى يوم الدين بايعك مسلمين يوم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام godiya cikakka kuma ta musamman za ta kasa ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa da wanda a cikin ikon shi da kaddarawar shi muka sake samun damar karanta a wani wurin da farka domin ci gaba da tafsirin mu na alqur'ani mai girma a cikin wannan wata da girma ta Ramadan a yau muna wancan goma sha takwas ga watan Ramadan hijira ta Annabi sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina tana shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda kuma shi ne daidai da bakwai da watan Mars watan uku miladiyar da Annabi Isa tana shekara ta dubu da ashirin da shida. Har yau muna nan a cikin tafsirin suwar Ma'ida kuma muna nan a cikin ayoyi waɗanda suke bayyana mana irin halaye na ahlul kitab yahudu da nasara نعم kuma a shi mun kwana ƙarshen aya ta saba'in مم.
kuma a yau in sha Allah zan tashi farkon aya ta saba'in da ɗaya duk da cewa ta saba'in da ɗaya tana da alaƙa da ta saba'in da ɗaya kuma ta saba'in da ɗaya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون Allah subhanahu wa ta'ala a cikin aya ta saba'in ya ce laqad akhadna mithaqa bani Isra'il haqiqa mun rike alƙawarin bani Isra'il wa arsalna ilayhim rusula kuma sannan muka aika musu manzanni an aika musu manzannin ne don yanka hujja dan kansa ce ba a aika musu manzannin ba amma kash Allah ce kullama ja'ahum rasulun duk lokacin da wani manzo ya zo musu bima la tahwa anfusuhum da abin da rayukansu ba su so fariqan kadzabu wani sashi zaka samu sun kare da su wani sashi kuma wa fariqan yabtu wani sashi ma sai ka ga sun kashe su kenan su bani Isra'il lokacin da suka aikata wannan aiki suna tsammanin cewa Allah ba zai kama su. Ka san mai laifi kullum abin da ke ganin cewa in dai har ya sha to shi kenan an mace. Ka san ba haushi kenan karin magana mai kyau wanda ke cewa idan ma ya mace. Bai da bai mace. So kullum duk wanda ya wani abu wanda ke na ta'addanci mancewa yake yi da yayi. Bai mashin yayi ma tukun. Bale har ya rike abin ya tsaya mashi da zuciya. to shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa'ancan annabawan da suke kashewa da wa'ancan annabawan da suke karetawa dukkan sa ayyana Allah ne ko to wa hasibu Allah ta kuta fitnata su sun yi tsammanin cewa wata fitina ba za ta afka musu bidai da fitina a nan ana nufin jarabawa ta Allah subhanahu wa ta'ala dan yayi musu hukuma akan abin da suka aikata shi yasa ibn al-imam al-qurtubi da sauran malaman tafsiri da suka zo nan sai suka ce fitnatul janna su ne jarbawoyin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wa bani Isra'il akan kisan annabawa da karyata annabawa da suke jarabawan nan yace tana iya kasancewa aljadabu bari a jarce su da bari bari ba karamar jarabawa ce da kasance kun yi shekaru ba ku samu ruwan sama idan mutane sai sun koma suna tonon abin da tururuwa ta binne don saboda su samu hancin da za su ci kaga ya bala'i ya kai bala'i arrazi a cikin tafsirin shi ya ga abubuwa kamar haka ya ce su ne suke iya ɗaukar ma'anar fitnatu shi ma ya ce na farko akwai farko na biyu akwai kiyaye da Allah subhanahu wa ta'ala ya shefa tsakanin ila yau mun kiyama ai can mun karanta baya Allah ya ce mun shefa kiyaye da gaba tsakanin har zuwa ranar tashin kiyama ta samu jami'an qulubuhum shatta kana zaman su tare suke amma zukatan su cike suke da kiyayya daban-daban suke idan shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ke nufi da cewa sun yi zaton cewa ba abin da zai biyo baya kashe annabawan da suka Allah ce fa'am sai suka makance daga ganin gaskiya wa sabbu kuma suka kurce da gangan daga jin gaskiya wani aiki sai bai hudu yana ji yana gani yake kin yin abu yana ji yana gani Allah yake yi maka kaga da annaba ina ga mutane ku so daga in kana neman mutunan da ke da taurin in ka gama da bayan hudu ko kuma ɗan bari Isra'ila to ka tsaya daga me yasa suka rudu da wannan suke ganin cewa ba a yin komi imamu da kurtubi karkashin wannan aya in ka karanta za ka gani yana cewa saboda sun rudu da cewa su ƴaƴan Allah ne acha suka yi nahnu abna'ullahi wa ahibba'u mu ƴaƴan Allah ne ko maye maye masoyi ne saboda ka ya Allah zai yi wuyar shi ne dalili sun rudu da ibnu shi yasa suka rihe kunnuwansu daga sauraron gaskiya suka rihe idanunsu daga ganin gaskiya kuma da gangan ne suka Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fa'amu wa sabbu summa taba Allahu alaihim suka kurumce suka makamce sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya yaye musu thumma amu wa sammu kathirun minhum sannan kuma bayan an yahe musu suka ƙara makancewa makanta ta da gangan suka ƙara kurkucewa kurkucewa ta da gangan Allah ce kafiru min hujji yawa daga cikin su mai tafsirin rasi da yazo nan sai ce in ka lura da kyau za ka ganin cewa kurkucewar da suka yi da makamcewar da suka yi su bi aka abin ya kasance amma da yaushe da yaushe ne ake yi wasu malaman tafsiri suka ce fa'amu wa sabbu suka makance suka kurce daga karɓar gaskiya daga annabi zakariya da annabi yahaya da annabi isa alaihi salam ai aikin daga gani da da annabi ne aka aika musu da gaskiya annabi isa alaihi salam ko to da annabi zakariya da annabi yahaya wanda suka kashe kun ga annabi yahaya ai kashe shi annabi isa alaihi salam sun so su kashe shi kuma har yau su da tunaninsu cewa su kashe shi To shi yasa idan har Yahudi da wani Isra'il babban burinsu shi ne su kashe annabin Allah, don sun kashe ayatullahi wani abu. Haka aji hankalinka da kyau kai, don sun kashe shi wani abu. Tsohon shekara 87, don sun kashe shi wani abu. Shi wa annabi Isa alaihi salam lokacin da suka kashe shi din suke son su kashe shi din shekara 34. ka san ko mene ne ake ne da shekara talatin da ita shekara talatin da ita ce shekarun yan aljanna kamar namiji bai cika cikakken namiji sai ya kai shekara talatin sar mai duk wannan sabarin da kake gani yan kwalci yan shekara ashirin kana ganin suna wani aiki wanke wasu suna wani wanka wankan banza ne ka bari ka kai shekara talatin da in ka kai shekara talatin da uku duk abin da kake tsammanin cewa za ka kawo duniya kana kyau shi yasa ake cewa duk mutumin da ya kai shekara talatin da uku bai san inda ya sa ka ba ba to babu abin da mishi saura cikin wani duniya ba abin da kuma zai iya zama saboda ana shirya abin da za a zama kafin shekara talatin da su ka zo nuna kuɗin da ake kai kana cike da kewa tun kana ɗan shekara takwas tara goma kuna ta ƙone ga cikin anguwa ka kai shekara ashirin kun kasa sanin ciwon kanku cikin anguwa ku ne ba nu kai dan ba nu ma yana yin ritaya ne ya kashe karatar ba mai sayan ka kai kana nan kana mai kwano da gudu tiya shi bakin mutum inda yake yin suna a cikin duniya in ya dora bai kwano da gudu ne kawai ba inda ake son ya yi suna in ba nan ba to shekara talatin da uku ake ritaya kenan duk abin da za ka zama ka yi shekara talatin da uku ne za ka zama bakin da aka ce ka zarta shekara ashirin to magana ta lalace to annabi isa alaihi salam yana shekara 33 ne sai kace shi shi sa aka ce shi ne shekarun yan aljanna shekara kowa shekara 33 da da mace da namiji idan suka shekara 33 ne kowane za a cewa ya ci duk da namiji ana cewa shekara 40 su da ake ce masinnul kama to ita shekara 40 daga gare ta baya ne kike amma shekara talatin da uku da gare ta kana yin gaba shi ne bambanci da kirkin da kana kana yin gaba akwai shekara bakwai da ke da kawai gaban ka war za ka ci duniya ka yadda kama shekara bakwai kaɗan ne ba kaɗan bane to wanda yake yunkurin ya kashe mutum annabi ɗan shekara talatin da uku dan ya kashe tsohon ɗan shekara tamanin da bakwai wani abu shi fa ya gama da komai a cikin ya kai gishiri ma bai ji daɗin shi to ɗabi'a su kenan babban burin su sai su fara labarin cewa sun kashe wani su gani suke in suka kashe wani daga nan shi kenan addinin shi ya tsaya ko aƙida shi ta tsaya ko ko dukkan wani abu wanda yake ɗauke da shi ya tsaya wannan ɗabi'a tun daga annabawan Allah suka ɗauko suna yin wannan abin aiki shi yasa duk yakin da ake yi da wahala ka ji ana farautar shugabanni shi shugaba a dokoki na duniya ba a farautar shi yana da hasara yana da rigar kariya saboda idan ana son a yi sulhu da shugaban da ya zare to sai ka kashe shi kisa kisan shi wani tsohon da suka yi yana ɗaya daga cikin abin da za su ja kansu wani bala'i na musamman tsakaninsu da mutanen da zai bari saboda wannan tsoho a aƙida su ta shi'a idan mutum mai girma irin nashi ya yi fatawa bisa kan cewa kaza haramun ne to babu wanda zai yi wannan aiki fatawar da wannan tsohon ya bada ita ce cewa mallakar makami na nukiliya haramun ne saboda yana yin kisa na kare dangi da wanda ya ji da wanda bai ji ba da kai kai wannan fatawa ya bada ta hiyar shekara 20 da wuce ba shi yasa duk fafutukar da masu ilimin suke suna da masu ilimin nan suna da kayayyakin na aikin suna da iraniyan din suna da komi amma har yanzu zaka ji mutane suna ce maka wai dan menene su ba su yi ba har yanzu su baka ba su hito suka ce mutum ya saka saboda wannan tsohon ya yi fatawar cewa haram kun gane ko to kusan ko ina ne matsalar take ga aqida ta shi'a idan malami babba irin wannan ya yi istihari na cewa ta za haram radda ya mutu ya tsaye da wannan istihari na shi in yi mutu ya tsaye da fatawar shi ya fatawa ce ko ba a ba ce ko sannan kuma wani yanayi ne ya diba na ƙasa da na zamani da na lokaci ya ce wannan abin ka a yi shi ko to yanzu idan wani ya zo ya ga cewa wannan abin ya tantance a yi shi to yana da hurbi yana da dama sai ta da fatawar wannan malamin ya asaka shi to kaji mugu abin da ke da fata ina shi yasa a kodin lokaci idan aka nada wani sabon ya iya zawa ya ce to fatawar da wancan ya bada gaskiya ne ba a mace da ita gaskiya na tara in kawai tara sai ba su izini cikin sati biyu suna ya gama da wannan dama suna nan suna shirin wannan da ka tsaya kana wata kiyayya kana wasu kunnuwa ƙara kai ma ka sai kai ƙoƙari ka mallaki naka. Saboda shi ba kami ne ba har ba shi ake. Amma in an san kana da shi, to ko ya sha malaya. Duk da kowa sun da ce a cikin gidanka akwai zaki kana kiwo ɗari. Akwai ɓarawan da zai dora gidanka. To haka ne makamu mutu da Ya ba sake cira kai ya ɗora abin nan ka ɗora sake ci gaban mutane. So ɗaya aka ɗora aka albashi a cikin duniya. Minnesota Rasai, Hiroshima da Nagasaki. So ɗaya kuma Amurka ta tsaye kuma ba ta ƙare. to saboda ka idan ka kalli wa'annan ayar da muke karanta yadda dai ka san dai ita sura ta zo daidai lokacin da suke yin abubuwan su gashi muna ganin abin da Allah ke gai gashi kuma muna gani ga ili ga abin da suke kisa idan ka dogo aya ayar da kanta ne take magana bisa kan zamanin da muke ciki. da kanta ne take magana Allah subhanahu wa ta'ala ya ce summa taba Allahu alaihi bayan sun yi kurmuci kuma sun makance daga ayoyin Allah a zamanin annabi Yahaya, annabi Zakariya, annabi Isa alaihi salam. Allah ya yahi musu. Me yasa Allah ya yahi musu saboda an samu wasu daga cikin su wanda suka yi imani. Amma maimakon su tsaya a nan sun ma'amu musamman sannan suka ƙara makance a suka kurkuce. Kafirun mai kuriya daga cikin su. Razi a cikin tafsirin shi sai ce nan ana da yin zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Da yawa daga cikin su sun ƙi biya annabi sallallahu alaihi wasallam me yasa saboda kawai kin gaskiya kurmi Allah subhanahu wa ta'ala ya ce alladina atainahum alkitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wanda muka ba su littafi suna gane annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai gani kamar yadda suke gane a yanzu farkon tafsirin na ce mu idan kun kalli wannan aya in aka ce kana gane mutum kamar yadda kake gane ɗanka ba ka iya gane girman abu sai an ba da misali na ba ku misali idan ka tai ekol da ɗanka yake karatu kana ganin dai ekol primer in aka taso in gidanka kusan ekol yake yadda ka san mizanin shi maka ƙura dai ta yare ne ba wani abu akwai sannan wata ziza ta kashi ta yara sun taso yaro dubu biyar sun taso daga cikin da hayaniyarsu za ka shaka kamar su mata ta su kuma za ka samu ruwa ya zo lokacin yanzu na ce muku an taɓa samun wani goba cikin nan garin da ya taɓa ɗauko kuɗin wani ya ce wallahi su yara ne suka yawa bari ni kuma sai na ɗauko shi an taɓa samun goban da ya ɗauko yaro wani ko uwa da ta ɗauka ɗan nan wata ɗauko ɗan wani sai tari wani ɗan da kai tun da kai ka taɓa jan hakan ba wannan ba ko Najeriya ka taɓa jin hakan ga labaru ga tarihi a cewa wani ya taɓa tana ɗaukar yaro ko ya ɗauko ɗan wani ya tuna shi kaga iyaka dai ta a ce dai ka san mutum ka san ɗanka to shi ne sai Allah ya ce su sun san annabi kamar yadda suka san ƴaƴansu to gaskiya yana bukatar sai an nuna musu an ce shi annabi kenan in ka lura kenan hatta da ma ba su ba bukatar ma sai annabi ya ce su bi annabi ne suna kallon shi suna gani da san kalle shi suna gani dan ka baka bukata a ce wanga dan kai duk inda ya ji ba kana ya gani dan kai shi yasa zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ko wani wanda aka kashe da aka kasa gano gawar shi duka an tantance abin nan din shi aka ce adiba cikin hannuwa da kahuwa da suke sauran wa zai iya gano hannun shi ko kawai shi ƙanuwar shi ta zo ta gane hannun shi ƙanuwar shi mace ita ta gane hannun shi ga hannun wani tabbas yau to ƙanuwa kuwa ce to yana ga uwa kai kana ganin da abin da za ka yi mahaifiyar ka ka'i koyi mata to shi ne ake yi da ya alifu da wani kama ya alifu da wani kaga dai misali ya kai girma wajen an nuna maka cewa sun san gaskiya suka iya Allah ya ce wallahu basirun bima ya'malun Allah mai gani ne game da abin da suka mutu suna aikatawa sai Allah ya ce da barka fara ladina لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار الله سبحانه وتعالى يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم hakika sun kafirce waɗanda suka ce lalle Allah shi ne Isa almasihu ɗan Maryam. wa qala al-masih shi kuma annabi isa al-masih sai ya ce ya bani isra'ila ya ku bani isra'ila i'budullaha rabbi wa rabbakum ku bauta ma Allah ubangiji na kuma ubangiji ko innahu man yushrik billah lalle shi duk wanda ya shirka da Allah faqad harrama Allah alaihi aljanna hakika Allah ya haramta aljanna akan shi wa ma'awahu na kuma kuma shi wuta wa ma da zalimin min ansar kuma azzalimi ba su da wasu ba za su iya taimaka musu na'am
wannan aya kararar ta hito tana nuna mu cewa duk mutumin da ya ce wani Allah ne ya kafa mm, komin girman mutum kan matsayin mutum mm,
ko da da tawili ne ka ce wani Allah ne kaka Allah ce da farka farin da na fara da ba ko masu maryam hakika waɗanda suka ce Allah shine annabi Isa dan Maryam sun ka wannan tafsiri da suka zo nan sai suka ce nan da suka ce Allah shine annabi Isa dan Maryam mazhaba ce ta Yaqubiyya cikin Yahudawa da cikin Bani Isra'ila take wannan mazhaba mm, cikin Kiristoci wanda suke cewa Annabi Isa Allah ne. sunan mazhaba ana ce mata Yaqubiyya kuma ita ce mazhaba da kuma kai sani ita ta hiya tsawon duk sauran mazhabobin da aka samu sun dora kwafa ne daga gare ta amma ainihin wanda suka fara cewa Annabi Isa ta Maryam Allah ne Yaqubiyya ake cewa ɗariƙa ce a ciki kuma sannan me suke ni da cewa annabi isa dan maryam allah ne ɗayan biyu kuma dukkan abubuwan nan guda biyu dukkan su kahirci akwai aƙida ta huluriya wanda daga cikin musulmi akwai masu kyau na aƙida huluriya shine ka ce allah yana shiga a cikin zatin bayan shi kun gane ko mm, ka nuna abu ka ce Allah ya shiga a cikin shi shi ma kenan ya zama Allah. Wanda ita ce ake ce maka rububiyya kenan a cikin mutum akwai zati guda biyu akwai zatin mutum akwai zatin Allah.
mm,
Akwai aqida da ake ce ma al-ittihadiyya. Su suna ganin cewa Allah na iya shiga a cikin mutum shi kenan ya kasance ya haɗe da zatin mutum ya koma zatin Allah duka baki. to cikin ɗari kuma akwai masu irin wannan dalilin akwai mai zaba ya zo ya ci maka in kana neman ka ga Allah ruwan bashin Allah ne in kana ci abin da ya ɗauka na taɓa ganin wata bidiyo ta wani da yake nuna wani yana cewa in kana neman barhama to barhama gashi zan in kana neman Ahmad Tijani to Ahmad Tijani gashi zan mm, in kana neman annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake nuna wani shehu yake cewa gashi nan zan mm, kai in kana neman Allah ma gashi nan bidan ta ta yawo saka yanzu in kai magana sai a ce ai kai baka gane ma kana hankali kai hankalin ka bai iya fahimta wannan mm,
to a bara na ga wani shi ma wanda yake kokarin ya fassara wannan sai ya ce abin da yasa mu ba mu da hankali mu masu ta yace abin da ake yi, idan ya kasance kana da aboki wannan abokin kun shafa sosai kai ana ta in ka ga raƙumi ka ga musu a haka ne ko mm,
in ka ga buzun kuma ka ga raƙumi ya ko mm,
to ƙaunar da ke da ku tsakanin da soyayya da ke da ku tsakanin tana sa idan aka zagi wannan mutumin kai ne aka zagi in aka yabe shi kai ne aka yabe mm,
in aka so shi kai ne aka so in aka ƙi shi kai ne aka so aka ƙi mm.
kenan da kai da shi kun ga kun zama mi hanta da jini in ji 'yan Najeriya kamar yadda ka san ba ka iya raba anta da shi dole sai dai a dafa su tare a haka kuma ko to shi ne in mutum yana son annabi yana son annabi yana son annabi sosai da sosai sosai da sosai to haka yake koma sai koma shi ma annabi ne.
Mm,
kun gane haka in kana son Allah kana son Allah kana son shi sosai sosai to shi kenan sai zafin kama ya haɗe a gane ka an tuna Allah ko da an ganka tuna Allah ne yadda ka san da an ga abokinka sai an tuno da kai sai an ce na wani haka yi wani misali kuma har ya kawo hadisi kudusi wallahi yan nana gurin da ce kuka da waya suke ko ya ake ana fassara musu hadisi hakan da hadisin nan wanda Annabi sallallahu alaihi Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil bawa da ba zai kushe ba yana neman kusaci zuwa gare ni da nafiloli hatta uhibba har sai na so shi fa idan ahbabtu in na so wannan bawan nan ba kuntu sam'u alladhi yasma'u zan kasancewa kunnan shi wanda yake shi da shi wa basaruhu alladhi yabsuru bihi zan kasance a idanun shi wanda yake gani da su wa aynu wa yaduhu allati allati yabtashu biha da hannun shi wanda yake kama abu ne yanzu dan Allah wanda hadisi shi ne akan wancan fahimta kenan idan Allah ya suka kunnuwan ka za su koma kunnuwan Allah ke shi haka ya dauka idanunka za su koma idanun Allah ne hannunka zai koma hannun Allah ne shi haka ya fahimta amma sai ka ce ka diba ka gani wa'anda aka saukar da hadisi da zamanin su ya saka ɗauki hadisi ya saka fahimce shi in ka karanta littattafan sharhi na hadisi zai ganin ba haka bane na kasance jin shi wanda kike da shi kenan ba zai yi wani abu ba abin da nake so shi ne ake na kasance idanun shi wanda ke gani da su kenan sai kasance zai ganin abu sai abin da nake so na kasance hannun shi wanda yake riko da ita kenan ba zai rike abin da yake haram shi ne kawai yake amma ka diba irin yadda mutane suka cakuɗa to saboda ka su ma eh, bani isra'il idan kana karanta addinai irin na gargajiya irin na kasashen asiya yanzu ka ɗauki addini irin na Buddha, ka ɗauki addini irin na eh, Zarathushtiya wanda ake samu cikin Iran da. Akwai addinin eh, abin nan Confucius ko kuma Confucius wanda ake samu a cikin yankin eh, China. Shi yanki na addinin Buddha yankin India ake samu. Wallahi kana karanta irin yadda ake da su take. za ka tabbatar da cewa sun yi tasiri a cikin kiristoci. Wallahi. Za ka tiriyan tiriyan tiriyan tiriyan abin da duk suka yi imani da shi a cikin mutanen su waɗanda suke ɗauka su ne shugabannin addinan su shi ne taktis da kaɗan kaɗan ya shiga cikin kiristoci ya ɓata musu addinin su. Me ke kawo irin wannan abu? Abin da ke kawo shi sau da yawa mutanen da suka baro wani addini suka shigo cikin wani sabo to suna zama da burbushin aƙida wancan addini duk abin da wancan addini yake girma sai ga sun zo da shi duk abin da wancan addini yake ki sai ga sun zo da irin wannan abu kun gane ko sai an yi wanki su wanki na gaskiya yanzu misali me yasa shi'a ta yi yawa a cikin yankin Iran? Ai ba daga nan ta fara ba ko? Sannan akwai kasashen larabawa wanda suke da 'yan shi'a da yawa a cikin Saudi akwai 'yan shi'a suna nan da yawa. Ka taɓa tambayar kanka me yasa shi'a ta yi yawa a cikin Iran? Ka taɓa yi kanka wannan tambayar? Saudiya ana cewa Iran da yawa daga cikin kuna wurin gani suke larabawa ne. Ba larabawa ne. ba su da alaƙa da larabci ko kusa kusa nesa. Musulmi ne amma yanci. In suka zo suna rumuwa da larabci sannan kuma suna rubutu na harshen su da harshen larabci. Yadda ka san mu ma muna yin rubutu na ajami da larabci muke yi. To su ma haka na suna umarni da rubutunsu sai kan sai da larabci suke rubuta shi. Sannan kuma in ka gani su za ganin su da rauna irin rauna na musulmi. kuma irin nasu na ishe abin tun da ta zo da muke karantawa bisa kan abin da ya shafi me ya sa shi a yawa cikin su sai na gaba su kawo wani abu wanda na karanta na tarihin su ba a bara a bara ta koya rabon gado a tsarin musulunci da yadda ake yin rabon gado a wajen yahudawa da yadda ake yin rabon gado a wajen kiristoci da yadda ake yin rabon gado wajen dauloli irin na ru da daular farisa daular farisa ita ce daular iran a tarihi da muka zo jan rabon gado sai muka ga cewa ashe su wajen su wajen rabon gado idan mutum ya rasu ba a raba gado me ake yi kafin ya rasu yana yin wasici ga wani daga cikin yan uwan shi musamman dan shi babba sai ce wani shi ne wasiyi na. saboda haka shi zai gane dukkan abin da na bari kenan idan mutum ya mutu ya ne abin yake ɗauke shi ake a ta'ari sai a ɗaukowar mutum sai a aza daidai wajen shi matan wannan mutum sun koma matan shi ƴaƴan shi sun koma ƴaƴan shi komi na shi ya koma na shi in yana da wani matsayi ya koma bisa kan wannan matsayin shi ne kawai kai tsaye da Allah ku saurara da kyau ku fahimta don ku gano abin da nake son ku gane haka suke yi tun kafin zuwan annabi Isa alaihi salam idan aka yi katari mutumin ya mutu bai hidda wasiyi ba kenan wanda zai mu wasici yi wannan abu to fami ke zamnawa ta hiddo wani mutum guda sai ta ɗora shi bisa kan matsayin wancan zai gane komi da komi tun sai ka dawo ga aƙida ta shi'a me suke ɗauka aliyu bin abi talib suna ɗauka shi a matsayin wasiyyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wai shi shi ya cancanta da kujerar annabi sallallahu alaihi wasallam saboda idan ka diba annabi sallallahu alaihi wasallam bai da ɗabi'ai sannan bai da kane bai da magashi kenan wane ne ya yi ta gwagwarmaya tare da annabi sallallahu alaihi wasallam cikin ƴan uwan shi wanda yake mashi kusa da shi wanda idan aka ce ya rasu shi ne za a ba wannan kujerar wane ne cikin dangin shirka mai Ali bin Abi Talib. To kaji abin da yasa suka koki bisa kan wannan. Har suka riƙe wannan mazhaba ta ta Shi'a. Ta yi kama da al'adar su. Ka ce ni ne na gaya maka.
Na'am.
In mutum yana da wasu magana zan gaya mashi da sauran da wannan abu yake rubuce. Duk mutanen da kaga cewa sun riƙe wata aƙida to akwai wani abin da ya kama da al'adar su a cikin wannan. To wannan abin da suka riƙe. shi yasa yanzu babban abin da Amurka bata sani ba a cikin tarihinsu shi ne su ga ka'ida idan aka ce an kashe wani to akwai wani wanda zai tsaya matsayin shi ya riga ya shirya komai yanzu shi wannan tsohon kayan a kashe shi da sati guda kayan a kashe shi ya rubuta wasiyar shi wasiyar kuma ita ce cewa dukkan wani mukami tun daga gare shi har zuwa ɗan ƙaramin mai gadi da ke da kwai to a sanya mutum hudu hudu wanda za a musu wasiya da cewa in aka kashe wannan sai wannan in aka kashe wannan sai wannan in aka kashe wannan sai wannan haka ne yadda ya bar su da wannan to a kake tsamanin cewa gwamnatin ta girgiza ba za ta girgiza ba. to sai mu dawo bisa kan aqidar mu ta ahlus sunna wal jamaa Na'am.
shin wannan daidai ne ba daidai bane dan ka yanke daga can ka ce kai wancan an yaba shi ake sai kuma ba daidai bane Mm.
me yasa saboda addinin musulunci ya zo da tsari na gari sannan kuma ya zo da tsari na shugabanci cewa idan shugaba ya mutu to wa amurkum shura bainahum al'amarin musulmi shawara ce tsakanin su musulmi su suka shawara suka ce a haza Abubakar Siddiq me yasa saboda akwai da dalilai masu yawa barjak wanda suke nuna falala ta Abubakar Siddiq wanda dukkan mutumin da ke karanta tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam zai gano cewa bayan shi abubakar siddiq shi ya cancanta da ya kasance halifa sannan a al'amarin addinin musulunci babu gado wajen shugabanci babu magana wai gado za a kai wajen wannan babu wannan Mm.
abinda musulmi suka yi shawara bisa kai suka ce ya yi daidai to shi da za su so su al'amarin musulmi Allah ya ce shawara nake akwai tsakanci shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ka hiyar su bai ce wanda shi zai yin halifanci ba ya bar abin abu musulmi suka yi ittifaki akan cewa sa asa Abubakar Siddiq aka aza shi kuma ya ci gaba da gaba da kasancewa halifa har ya rasu yana halifanci inda a ce akwai wani hadisi ko kuma akwai wata aya wadda ta hana wannan da Ali bin Abi Talib ya yaki Abubakar Siddiq tunda jami'i ne la ya khafu billahi lawma tala'ib a ce wai ya shiru ya kyale ya san sako ne ko kuma fanna ce ya zauna a kiyaka da su bai mun gane ko to wannan shine shi yasa kullum ya kamata a ce mu dora diba a cikin bangarorin na galgajiya da maguzanci wani tasiri suke mun ɗan shekarun baya na yi wata hukuma nan bisa kan tasirin maguzanci a cikin maganganu kana nan musulmi ne kai amma kuma kana yin abubuwa irin na babaguri kana ma shi daga cikin musulunci baka sani ba kana da muka hito wasu maganganu guda goma wanda muke aikata wanda in ka kalle su maguzanci kamar ka ce mutum ya maka allanci wanda ya mana allanci kai wa- wane ne bai gaya wannan magana ce amma tsaya a matsayin ka na musulmi kallo ka kallo yanzu ya yi wani abu irin wanda Allah ke yi ka zaro ka ka yi jeri ba shi ɗan wani aiki ne na Allah ka miƙa wa ramu na gidan Allah ce da yake wannan kalmar girma wani gare ta tana hinda karka cikin musulunci musulmi za ka samu yana ce maka ai bori guda ne baki matsaki wani bori kake matsaki kaga duka irin wannan kalmomin suna nan kuma muna gaya su muna aiki da su ba mu sani kenan kai kana can kana ganin ciyawa ne al'adun kakannin shi da uwayen shi sun mishi tasiri kai ma kana nan kana yi ba tare da ka sani zaka ji mutum ya ce maka ai baban ka Allah ka ne ba a misali da Allah irin wannan cikin maganar da kai. ko baban ka Allah ka ne wanzu daga baya da mutane suka ji sunna suka gane wasu suka ce maka ba baban ka Allah ka ne to wace maka annabi wannan an an gyara ne an gyara
ya san da cewa Allahn ka ake cewa mu mun san da cewa haka ake cewa daga baya da aka yi wa'azi aka kuma ana cewa annabi ka duka an- mun sani duka da ka ce Allahn ka da ka ce annabi ka wa ya saka irin wannan ka kaga tare da irin wannan abubuwan suna nan suna da yawa a cikin in ba hitawa muka yi muka rabe zare da abawa ba sai ga ƴaƴanmu da jikokinmu sun ci gaba bisa kan wannan abu. Allah ya kiyaye. Irin wannan abubuwan da ake kudur cewa suke sa mutum idan aka zo da wata akida kawai bai mutum. Ai ta taya haka nan kawai. Allah subhanahu wa ta'ala a cikin wannan aya Imam Al-Qurtubi sai yake cewa cikin wannan aya Allah ya gayi magana su tana nan kuma ya karyata su kai tsaye. Shi annabi Isa shi ya karyata su kai tsaye. saboda sun ce inna Allah huwa al-masih ibn Maryam lalle Allah shine annabi Isa dan Maryam ko shi da kanshi ko to wa qala al-masih amma kuma in ka zo wajen da'awar shi annabi Isa annabi Isa cewa ya bani Isra'ila ya ku bani Isra'ila na ga muku me yasa wajen annabi Isa ake cewa ya bani Isra'ila ba ya cewa ya kawo sa'annan ku sa'annan shu'aib sa'annan ku da sauransu duka cewa suke ya kawo ya kawo ya kawo ya kawo annabi isa shi ba za ka taɓa ganin inda ya ce ya kawo sai dai ya ce ya bani isra'il inni rasulullahi ilaykum ya bani isra'il ihbudullaha rabbi wa rabbukum me yasa muka ce shi dan baya da uba cikin bani isra'il mutum yana zama ne cikin mutane idan ya kasance baban shi daga cikin sai in babansa daga cikin shi shi ke nan ya zama daga cikin mun gane ko to annabi isa alaihi salam sai ya kasance shi ba ya da uba a cikin bani isra'ila shi yasa yake cewa ya bani isra'ila irin wa'annan abubuwan suke tabbatar maka da cewa alqur'ani ba wanda yake canza shi saboda da a ce mutane aka bari da shi da wani ya zo da cewa zai wa kalar masihu ya nasara ai mutanen shi kiristoci da ko ko sai ce ya nasa ko kuma ya ce ya kawo din ba shi yasa kowace kalma ka gani a cikin alkur'ani zaman kan take akwai abin da yasa aka azaba yanzu ku diba آية من في سورة النور الله سبحانه وتعالى كتاب وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم Allah ya yi alkawari ga wanda suka yi imani kuma suka aikata aiki bare na yastakhlifannahum da yastakhlifannahum kuma ita ce kalma mafi tsawo cikin Qur'ani da ita da anulzimuha su ne wanda suka yi kowa tsawo me yasa ta zo ita ce mafi tsawo a cikin Qur'ani kuma a wannan wurin malaman balaga suka ce abin da yasa aka kawo ta nan Allah zai halifantar da su lokaci mai tsawo irin yadda wannan kalmar ta kasance ita ce mafi tsawo a cikin Alƙur'ani kenan tsawon kalmar yana da alaka da ma'anarta a zo da zibin kuku hawa an tula ha kare ku shin mu tilasta mu wannan abin alhali kuma kuna kishi to shi ma na wurin yadda wannan kalmar ta anuzim kuma take da tsawo to shi ma in ka zo wajen tilasta wa mutum abu sai ka shiba kana wahala bisa kan tilasta mashi sannan ya iya samu ya aikata wannan abu ko to yadda wannan kalmar take da tsawo mu ma idan muka tilasta muku sai mun jima muna kai ruwan rana kafin mu samu ku karɓa ku sai ku aikata wannan abu in mutum ba sa abu ba haka kai tsaye kake sa mishi wannan sa wani iya kyamace abu har ya kwanta da wallahi ya kyamace shi duk irin abin da zaka kawo na yaban abu in ka kasa ka ja shi ya gani sai can da an jima da an ɗauko ta magana suke warware wannan sai to dama ba na ci maka ba na gaskiya ne ka ne ne to aka ce maka mutum bai san abu bai san shi shi yasa samari kaka kuskura ka auri mutum da ba ta san malam na yi zahi yau ina ta warkuwa da kalmu akwai ma tambaya ba ta ba ku ba ma tambaya ku yi zabi take kaka kuskura ka auri wanda ba ta san ka. wallahi ƙeya ba ba ba ƙarya mace gaskiya ce kaka kuskura shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake tazawwaju alwaluda alwaluda in za ku aure ku aure waɗanda suke son ku annabi ce ka gane in yarinya ta ce ba ta son ka kai ma ba ka son wallahi ta kanka saboda kiyayya gaskiya ce kuma so da ƙauna shi ma gaskiya ne idan har kana son mutum wallahi ba ka ganin da shi kike sa za ka ganin mutum ya durga wa mace kashi ta zo gida uwayensa na faɗa ta na ƙoƙarin a maida ta sai dai ku ji kuma kai ko babanka sai dai ki ji kunya gabanka kana yi kana yi ƙoƙarin take yi kana magana kana ƙoƙarin ka so kai tana kare shi in shi sa tilasta ma mutum abu ɗaukar lokaci ake yi mai tsawo kuka iya gane kuma ko ya gane akwai ƙwaƙwashin wannan shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce annabi isa ce ya ku bani isra'ila i'budu allaha rabbi wa rabbukum ko ina ma Allah ubangiji na kuma ubangiji kaga ashe ga lafiya ta kwance shi kana ga sai aka ce a nan ciki shi annabi isa da kanshi ya warware magana su ta ce shi Allah ce ai o abudullahi rabbi wa rabbukum ko ta mu Allah ubangiji na kuma ubangiji shi kenan magana ta kare kuma ta kare ba Ar-Razi cikin tafsirin shi da yazo nan sai yake cewa Annabi Isa alaihi salam abin da kin cewa shi ba Allah bane ba da shi da mahaifiyar shi dukansu ba Allah bane saboda an yi lokacin da babu su kayan raka ce an yi lokacin da babu Allah fakir ya ce saboda annabi isa yana da uwa wadda ta haye shi shi yasa aka ce mishi ibnu maryam to yana da uba wanda ya haye shi me yasa ba a gaisu ba ba shi ka kara dai injila duka baki dan da ba ganin inda aka ce maka annabi isa dan Allah ba annabi isa alaihi salam a sauran za mu ganin su mai gaba shi insha Allah bari mu bar shi hagu inna kuma yushrik billah lalle duk wanda ya shirka da Allah faqad harrama Allahu alaihi janna hakika Allah ya haramta aljanna a gare shi wa ma'awahu nar kuma ko mishi wuta wa ma lil zalimin min ansar kuma azalimai ba su da wanda za su yi su
Na'am. Tambaya ta farko bayan sallama ce malam a kofar gidanmu akwai masallaci amma suna tsawaita sallah.
eh Shi malam ko zan iya ƙetare in je wani masallacin da ba a tsawaitawa.
to shi bai son tsawata sallar da ake yi Mm,
To, su limamai ko kuma in ce ku limamai daga cikin ku akwai limamai da yawa. Ku ɗora sakaita ma mutane. An gane, a bar tsawata wa mutane sallah. Da ɗora tsohon mutum ya ɗora ƙoƙarin ya bar masallaci. Duk da ni ina da yakinin cewa duk irin yadda za a gajarta sallah sai kawo mutane ba kowa bayan ka. Mun taɓa yin wata sallah wani masallaci don dare. Yana ga wajen dubu biyu da da uku ne ina da sabuwar harda ta ina da kokarin koda muka ce wani masallaci da muka zo sai muka fara yin shahi shahi ga ashin mun mm,
ni dai da muka kammala da na wayo baya masallacin cike yake kaɗan bai da kai kamar wannan mutum ɗaya na gani tare da ladan sai ke su fere su wallahi mm.
yanzu a sake sai musa- muka gyara muka kuma muna yin rabin shahi rabin shahi shi ma har yau haka wallahi ina ga shi da muka yi rabin shahi rabin shahi ina gani tsawon farko ina ga ya kai kawo mutum biyar dai haka amma sauran sun sun shahi sun kai su to daga ƙarshe dai sai muka koma muna yin aya uku muna duka kafin mu gano wajen sallah ashirin kuma ka kalli hata da kyan in ana yi za ka samu mutane haka nan suke sai mutum ya fara wani kiran shi wani apel ɗin shi wai an kabar sallah ko kabara ta rubu sai sai ce wai shi apel ɗin wa an kira shi ya fita da waya sai ya ga can za a rubu sai ya rubu ne to dai da yadda kai da mutane bayar za ka ka tsira to saboda haka abu da dai ake so ka kwatanta kawai ka kwatanta kawai irin yanayin mutanen angon ku ka san shi yanzu misalin ka ɗauki masallaci irin wannan ai ba ɗaya ke da sauran masallatai na gari nan ba wai 'yan anguwan ne kaɗai ke da kwano akwai hawa da suke zuwa daga wasu anguwanni haka ne ko ba haka ne ba Mm, kenan nan ba ka tawo dole mutum sai ya yi da kake so mm,
masallacin irin wanga idan ya kasance markazi ne babba to baka ce a yadda kake so a yi yadda mutane suke so nan za a samu samfarin ne original gangariya can kuma kwafi ne kuke aiki da shi wani ya yi bushi bushi wani ya ɗan hito wani kudar ɗan babu wani nuwar sumbula haka za ka samu cikin masallatai na anguwa amma ire-iren irin wa'annan irin su sahaba irin su masallacin mutuna wanda mutane ke zuwa daga wata anguwa su zo ba ka cewa dole sai sun koma suna yin aya uku uku su dubu a in kana zuwa ka zo ba ka zuwa akwai dubu wa'anda za su zama mm, to yanzu a nan in ka san ba ka iya ta shi wani waje inda ake iya yin aya uku uku a daftar kai fa da ina a zaina can gwargwaron imanin ka kenan mm, na'am, ba a iya hana ka a ce ba ka da mm.
eh
Na'am, tambaya ta gaba ce malam limami ne ke ba da sallar masa yake ba da salloli a masallaci eh har da tarawih da yana badawa. To sai kuma wani masallaci suka neme shi ya ba su sallar kiyamar da To malam da wannan ta masallacin da yake badawa kenan tarawih da yake badawa da kuma wancan masallacin da aka ce yayin kiyamar da wani wajibi gare shi.
ba wanda yake wajibi Na'am.
sai wanda yake ganin ta kamata ya tsaya Na'am.
ba wanda yake wajibi a ce wani yadda ya ce amana Mm.
yawanci ana ɗaukar nauyin shi Mm.
kawai shi kenan sai in tsaya kuna kallon da wakajen ina nan duk da kaga irin waka tambaya yana nuna irin yadda muka lalace ne wajen taimaka wa malami wallahi jama'a mun lalace wajen wannan wai yanzu malami ma shi ake son ma ya ma taimaka fi sabilillah ina wani irin waka wace irin mutuwar zuciya ce wace irin mutum zuciya ce shi fa malami yana daga cikin talakawa ko yana su kuma su duk ire da malami yake talaka kuma Allah ya kira shi da talaka kaka ce wani ne na ce talaka ne duk girman malami talaka saboda Allah ta yi lil fuqara alladhina uhsiru fi sabilillah ga talakawa wa'anda aka katange su fi sabilillah la yastati'una darban fil ard ba su iya tafiya su yi kasuwanci a cikin ƙasa malami in ya cika malami babu yadda za a yi kwatan kwatan kai ko shi bai shiga bai kuma ka zo ka ɗauka su ne masu kuɗi munafiki ne ne kai ba ka san kawai a taimaka musu ka gaya mana inda ke da majalisu waɗanda ke da ba a cikin garin nan waɗanda suke cika sai ka samu malamin su a tsawon sati babu inda yake da munan karatu mana ba mutuwa ya ba saboda yawo nake ba ai mutuwa ya duk inda muke yin karatu mutuwa ya saboda ba ban samun cikakken lokacin da za na tafi amma duk malamin da ya ce zai zamnawa ya yi halaka ta karatu sati-sati irin yadda malaman nan garin suke zamna bayan Allah suna yi wallahi babu inda zai iya taya ya samu wani wanda za a ce wai yana kasuwanci ko yana wani nan ne yake to bale limamin da aka aje aka ce hamsa salatu zai gudu muku kullun shi yana kamar gunki kullun ka zo ka tarba wani hamma ya dora ganin cewa ya tsaya wa samun mutane ya dora tsaki haka ladani duk inda zai tafiya sai dai ya tsaya nan ya nemi abinci to ka ɗauki limamin kuma duka garin na a ce wai kai da za ka ba su sallar juma'a da ka kasance ba kanan mutane suna gano yanzu sahabar nan in aka ce limamin ta bayan kowa na gano to sai ka diba ka gani tsawon shekara nawa aka yi kullum yana nan in ka ga bayanan to sai dai rashin lafiya dole sai an tambaya a ce wai lafiya malami ne kada ake tambaya a ce wai lafiya saboda shi ne wajibi sai ya zo yanzu an ga tafsirin inda ta yaya nayi kwatan ko can ko wani wani mun san wani shi bai zabi kenan in ma kasuwanci kake yi ya kare saboda zauna ne kai dingin dabba a wannan wurin kullum so ake a gane ka nan wurin sannan duk wanda ya zo da wata tambaya shi bisa kan addinin musulunci so yake sai ka bashi amsa kuma ya gamsu so yake kai bincike sannan in uban shi ya mutu kuma ka mishi sallah kaza jawa duk karama karaman da za a dora ya dora ko na waje a ce a ko malami wani zai zama kaza kaza kaza kamar da kasan ku da malamai cikin gari radda baban ka ya rasu Allah ya kiyaye wa'annan na cikin gari su za ka kira ka ce wani ne ke sai mishi sallah babu wanda ya taɓa tsallakawa a Najeriya ko kuma malami ko wace sallah baƙar gaskiya ce dole ne kenan wannan ke nuna cewa wa'annan mutanen zaunan ne sai mu dawo mutanen da ke zuwa suna ba suna mu kiyamu dai wallahi mafi yawa masallacin maradi za ka yi kiyamu dai haka kare ya baƙar dala dala mai kuda ba wanda zai ɗauka ba dala a wagga mai kuda ko haka kare ba wanda zai ɗauka ne ko gani ake kuku na kusa da Allah ne kamar yana kusa da Allah ba Allah ya ce a taimaka muku mutum ya zo a yi kwana goma yana muku ya mure da kana kuka kana kuka wai kana jin tsoron Allah amma wai ka kasa taimaka mu Ba ka san ya ci ba bai ci ba wala shi yasa ɗan shi a saka da yan dariƙa ni masalatan da nake gani a cikin abubuwa mana yara duk lokacin da ɗan kasuwa a cikin anguwa zai fita sallar asuba wanda sai ka ga biyu da dala ashirin dala arba'in ya azama limamin da ya ba su sallar nan ku kun sani ai ai duka daga can muka in ma kai baka taho baban ka daga can ya sannan in aka dawo da da marice suka sallar magarwa a gida sai ka ga albarkar ɗan abin da aka samu ɗin nan ko an ci riba ko ba a ci riba an azama da musa gaban shi wannan nuna shi to yaushe kawai ka ba ka wani kun kun ka ci wani tsawon abin da in taka ta muku sallah wallahi to ba zan in sai maka na da ci wannan shine da ta kamar yake mata shi ake kai ma mala ake tattara ma da kafin ga azumin nan malamin shi kakashi ce ga azumi sukari dai wannan bai gabce gidan malam shinkawa hatsi masara menene bai gabce to suka take riba irin wannan shi ke sa za ka ganin cewa malami yana yana muku sallah yana kuka kuka yin wane yake wallahi kuka yin wane yake kukan tunanan yanzu sallar nan ta zo ya za a yi marya mai mata tana son tana jiran kayan sallah yanzu tana jiran kayan sallah kowa na jiran kayan sallah gare shi kuma shi yana nan wurin ya zo ya muku azahar ya muku al'asar ya muku magarba ya muku isha dan Allah ina da ta samu sannan kuma ya zo ya muku tarawih sannan kuma ya zo ya kiyamu dai to daga sama Allah ke tullo mushi kuɗi tsakanin Allah ko da dai wani haka samu cikin ku yake dauke da nauyin shi ai ya isa a ce a kama mu wannan mutum to shi yasa ko da ya tsaya ya ce ya zama na bisa kan wa'annan masu kuka bayan shi ana sallah mutuwa ta ce wallahi mutuwa ta ce wallahi na sha a tsoro tambayar mutane su gida suna yi mutane kyamun da na sha a ɗauki a yi safara ka a tai da kai a kai ka wani mutumin zai zan waye ya sa a ɗauki mota a ɗora kai ka ko a zo da moto a ɗauko kai amma ran da aka sa mace ƙasa za ka dawo kuna a rai dama wannan magana to shi sa mun kai matuƙa wajen rishin sanin haƙƙin malaman da ke da kuma sakamako wallahi ya kamata mu gyara ya kamata mu gyara malami ko da yaro ne na angogo ya kamata a ce wannan kokarin da ya ja mata anguwa sallah da irin da ku ana addu'a kuna koke koke wata ramadan za a tafiya shi yana kuka na talauci ya kamata a ce kun diba shi ya kamata a ce an diba shi Allah ya kiyaye tambaya ta gaba ce malami ne hukuncin wanda ake ba sako na magana sai ya rage
a in ya san zai jawo ki tana ba dole ya rage ba ai ba ka bani sako in ta in ce in kai cewa aka yi in ma guda mai yayi ƙarya dan yayi sulhu tsakaninka da mutumin da kuke faɗan da shi saboda in ka ji ana zancen ragewa to faɗa ne ke ku ce aka in yana in ya samu damar yayi ƙarya dan ya gyara ma tsakanin masu faɗa guda biyu an halatta mishi ƙarya in ka karanta riyadu salihin wajen abin da shahi babi na ƙarya babi na riba kai ya yi magana bisa kan wasu abubuwa guda bakwai wanda suka halatta mutum ya yi giba bisa kan su musamman wajen abin da ya shahi ƙarya akwai ƙarerayi wanda san halatta ne mutum ya ci akwai ƙarya guda uku wanda halaka ce ƙarya ta farko ƙarya da za ka yi ma matarka na saboda ka sami yarda ta halatta Eh, ai duka da ƙarya ne wasu suka ɗauro kuma nan shi. Ƙarya ne. Kuma ita mutum in ba ka mata ƙarya sai a samu wani kai ka nuna cewa ahli suna da kyau. To da sai a samu wani ya zai ɗauke ta da ƙarya. Kana ji kana gani. Shi yasa ƙara ka iya dukkan kalaman nan da kake gani irin na ƙarya soyayya halaka ne kai abun. Idan haka iya jawo hankali ya halaka. Kaga addinin musulunci bai haramta maka. to kawai ne zo ya haramta maka abinda dai ba a so ka yi ƙarya wadda take falagaran ka sa ko falagaran da yi ko wanda ka hili ne ko ƙarya ce wanda kai da kanka ka san da cewa ƙarya kake yi ka halatta ma kanka ita amma kuma ƙarya kake yi amma dan ƴan ƙarya rai an za ka yi mace ka ce duk duniya ita kaɗai ce ai da gare ta karihi ko kaza kaza kaza kaza duka wannan ya halatta mutum ƙarya in aka zo hilin daga in ka ga kahirai suna biyan musulmi suka ce ina ina ina musulmi suka in sun yi gabas ka ce sun yi to ya halatta ƙarya in kana son kai sulhu tsakanin mutane ka aika sako na zagi a aiki kai kuma kawai ko da ka kai da aka baka wannan sako sai ka ce wani yana gaida ka kaga ai an kula ta ka canza shi dan menene kai niyyar wannan abu dan ka gyara ko to ya halatta Allah bai rubuta ka makarici shi yasa dan ka rage ba wani abu ne ba in mummuna abu ne aka aika karshe kuma kaka yarda dora shi mummuna abu gari ne shi yasa mutane kake ganin ba son su da kai labarin mutuwa sai a aika wani wanda baka san shi ba sai a ce ai ya ce maka baban ka ya mutu ya anguwa dai ba su gaya maka me yasa saboda mutane suna son su kasance in ka gan su ka san alheri haka ake so amma duk mutumin da ya baka mummunan labari in ka gane shi sai ka tana wannan mummunan labari in ma kiyayya ce kake da wancan shi ma wannan da ya zo ko kuma ya gaya maka sai kiyayya ta ba balbasin sa saboda haka dan ya rage kuma muna abu ne ka aika shi da shi ba wani abu ne na tambaya ta gaba ce ma limami ne yake yin sallar tarawih raka'a bakwai dan ya raka'a biyu sai ya sallame raka'a biyu sai ya sallame shikenan sai ya ci karshe faɗi da wuce raka'a uku waya wannan sallar take sai dai tarawih take kan su kiyamar ramadan na albani za a ga adadin rako'in da ya ce ana yi Mm.
sa akwai bakwai da akwai tara akwai goma sha
Na'am, tambaya ta gaba ce malam eh, akan tambaya ta akan ta da kiyamar eh, ta da iqamar sallah ne. Yace na karanta cikin is- eh, littafin isiya Mm.
wajen kadi kamatu sala su ɗaya ake yi.
to da yake Mm, Amma na ji masallatai da yawa na yi su biyu.
bai izala Na'am, ya ce dai ya ji masallatai da yawa.
izala ne Shin me yasa?
maza abubuwa ne ke da kuma saka wannan kuma ruwayoyi ne Na'am, malikiyar ce ba da samun salatu da yake ci a sauran masahabu ana iya yi iri da muke kafa masu da samun salatu a yasu biyu idan duk wanda ka yi yayi kowane an same shi daga annabi sallallahu alaihi wasallam na'am. tambaya ta gaba ce shin akan rubuta aya alkur'ani a sha dan na ji yan ɗariƙa suna jawo hadisai akan rubuta akan rubutun sha amma ahlus sunna banga banga suna yin rubutun sha ba shin shine shin muke fatawa a kansa
magana mafi rinjaye kuma wadda eh, mafi yawa malaman aka da suna na wannan zamanin suke fada shi ne bai halatta ba Mm,
shi ne bai halatta ba tunda an samu wasu wanda suke ganin cewa ya amma zaman ka lami lahiya shi ne kakai mm,
kuma wannan fatawar ita ce ta hina tsubani gaskiya zuwa gari da rubutun sha da laya irin ta malami wanda za a ce yaron ta ayoyi ya baka dukkan su abin da yake mahi alheri kan mu wannan shi ne muka tashi muka gama ran mu suna koyar da mu kenan akwai aska wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar in ka toha da ruwa ka sha misali ka rubuta ka ka ka toha fatiha da ruwa su su bakwai ko su takwas ko su tar ko su ko ba wanda zai ce maka haram ne mun gane ko zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda suka iya rubutu kilgabu kilgabu da zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam idan ka ga wannan ba magana ba ba ta mata sun wanda zama kilgabu mutane sai a kilga maka sun da ɗan yazo an san wanda ya rubutu an san wanda bai rubutu zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam mm, zuwan shi ma ne ya sama ya dora sa ana kokarin akwai da mutane ke rubutun da ke karanta idan kaga wannan matsalar ma nan ba ta taso an gane ku mm. tambaya ta gaba ce shin malam ya halitta sa maganin kusa
ya halatta ni ma na sai shi satin da ya wuce ya halatta ka sai ba haka na ba su maka banna Ƙwarai ku, mu goye banna kusu azalimi ne gaskiya.
kisa annabi ya ce mishi alfawaisika Mm, dan karamin fasiki annabi ya ce mishi wanda yake cewa inda ku kwana ku kashe dallin gidan ku inda wai sa'ara saboda lalle wannan ya karɓa fasika ku su ake yi haka malaman shari'a ne suke mm,
yace ubba ma jarrati al-fatina tana iya jawo fitila wanda ke da fitaru a cikin ta sai ta kone gina akan mutanen da ke da cikin mm, to ku su yi abu ya yi ba gaskiya.
ba abin da bai yi. an gane ku Mm. Na, Tambaya ta ƙarshe ce malam ne hukuncin wanda ya sallah ba da tsarki ba ko kuma ya tsari kuce mishi da gan- da gangan.
cikin sallah Mm, abin da suka na,
kuma da ya ce ne da kan mm, kuma ne ba mu hakunci ba gaskiya.
ya sa a ce ya wuce mishi ko wuce wanda ya riga har su kire su yake gani yake son a yi hukunci a dan a buge shi to ba mu ke bugun so akwai mutanen da suna da salasul bawl suna matsa- matsala ta hitsari ba su iya rike shi akwai su da yawa in mutum ya ya kai wani mataki na tsufa yana da irin wannan abu. shi sa kake ganin ana cewa idan aka zo wajen sallah ta jami'i a sauƙaƙa wa mutane saboda cikinsa akwai tsoho wanda bai iya yin tsayuwar minti talatin ko kuma zaman minti talatin bai yi tsari ba akwai ruwan na matsala mun gane ko ba irin wa'annan in mutum tsarin ma na kuce mishi ya kasance a kowane lokaci hitsari na ya kuce mishi to ai me mai risala ya yi magana ba sakai salasul bawl take ce mishi to duk sai yin sallah sai ya sake alwala shine kawai to da ya kamata mu tsaya abin da muka karanta daidai Allah ba mu da shi kuskuren da muka yi Allah ya yi mu ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إيه، gobe.